kamar yadda aka sani muna yi wa malam da sauran jama'a da suka je ziyara yau a gidajen kurkuku bangajiya da kuma barka da dawowa saboda wayannan ɗawainiyoyi da suka yi da fatan Allah ya karɓa mana baki ɗaya bayan shi kuma kamar yadda muka saba duka kamar yadda muka saba duka satuttuka ko ƙarshen satuttuka malayakan kai ziyarce-ziyarce a waɗansu wurare a cikin gari saboda haka insha Allah wannan satin za a yi ziyara na ƙarshe a wannan shekara mu na ranar juma'a in Allah ya kai mu gobe malam zai ziyara zai karatu a masallacin jaurotukur sabuwa masallacin mai anguwa nuhu kenan ranar asabar kuma malam da sauran jama'a za a kai ziyara wa mutanen yalwan bambam a can bambam insha Allah sannan ranar lahadi tawagan malam din za ta sauka a kofan dagacin jauro tukur insha Allah ta'ala so kamar yadda mutane suka sani kuma waɗannan abubuwa akwai 'yan ɗawainiyoyi da sauransu da yawa a kai saboda haka ma aka umurce ni da in sanar da neman taimako wa jama'a so in agaji nesa da kusa da Allah ajiya nemi taimakon to
kamar yadda dan uwaye bayani alhamdulillah yau Allah ya mana arzikin samun kaiwa ziyara ko da'awa gidan gyaran hali gidan kaso gidan maza don an ce yanzu a daina cewa gidan kurkuku na garin billiri da garin tula da garin cham duka waɗannan mun jejje kuma ba wanda ba mu haɗu da ɗan fursuna ba sama da mutum ɗari a takaicen takaicewa alhamdulillah mun tafi musu da abubuwa kamar haka sutura kayayyakin sakawa wanda yan uwa suka bayar saboda Allah alhamdulillah Allah ya fidda mu kunya duka gidajen nan ba wanda ba mu ba wa sutura ba kuma waɗannan 'yan fursuna mun kai musu taimako sama da mutum 500 rai 500 da wani abu kowa sai da muka isan masa da saƙo kuma ya damƙa a hannunsa mun kai musu sabulun wanka ai sabulun wanki da omo da magi da shuga babu wani mutum ɗaya a cikin waɗannan gidaje na kurkuku alhamdulillah face sai da muka danka masa wannan abin da akwai take away da wani ɗan uwaye na abinci mai yawan gaske wanda muka je ko ina sai da muka ɗan rarraba musu musamman billire da tula amma banda cam wanda yanzu haka na san sun yi buɗe baki da shi sun nuna godiyarsu da farin ciki da murna dangane da wannan ziyara da aka yi musu daga cikin abubuwan da muka tarar a wasu daga cikin gidajen na damuwa shine suna da karancin suturar da za su saka a jikinsu kuma suna da karancin ziyarar nan da ake kai musu sukan ce sai su shekara in ba mu zo ba ba wanda yake zuwa suka ce suna ji a wasu jihohi ana zuwa gidajen kurkuku a kai musu taimako da agaji kuma a je a musu wa'azi da karatu masu dai ba sa samu suka ce suna roƙon don allah a ci gaba da zuwa musu saboda ana sa musu farin ciki wasu suka ce sai su shekara ba su ga wani private mutum ya shigo musu wannan gurin ba wanda yake dan waje suka ce suna so a rinka kawo musu ziyara da yawan su mun je masallatansu da suke sallah ko taburma babu dukansu gaba daya taburma wannan da kake gani da kake zama mutum ɗari da wani abu suna sallah a kurkuku amma ba taburma ko kafet wallahi mun shiga masallatan mun gani ƙur'anin da za su karanta babu mun tafi musu da ƙur'anai alhamdulillah kowanne mun kai musu ƙur'anai wasu goma sha biyar wasu sha uku wasu goma ba mu yi tsammanin ma ba su da ƙur'anan ba muna ɗaga ƙur'ani suka gan shi suke kabbara wai wai wai wai wai wai inyamuri ne wai yake cewa a asiri kangare inyamuri ya ga kwaki kwaki ya gani yana ganin kwaki ya daɗe bai ga kwaki bai ce a asiri kangare akwai inda ruwa suke bukata ruwa yanzu kamar gidan kasto na cam sabon gidan kurkuku ne amma wallahi ba su da ruwa ruwa ba su da shi ga bohol din suna da shi amma ya za a gyara ta ta rinka buga ruwa su sha tafiya suke nesa su ɗebo ruwa mutum ɗari da wani abu masallacin su mun shiga mun gani komai babu ko ko leda ɗaya babu ko irin leda siminti ɗin nan shimfiɗa sai sallah haka a tsurar siminti suke sallah sannan abin da ya fi komai ciwo shine rashin malamai da za su shiga su musu wa'azi suka ce yanzu malam ba za mu samu a taimaka mana a wata a tura mana mutum ɗaya da zai zo koya mana Allah ya ce annabi ya ce ba duk gidajen nan ba wanda bai tallata mana cewa dan Allah mu tura masa malamai ɗalibai matasa da za su rinka zuwa suna koyar da waɗannan bayan Allah ba suka ce kun ce su bar sata su bar shan wiwi su bar fashi da makami su bar kaza su bar kaza su bar kaza amma kuma kun kyale su ba kwa kawo musu ziyara ku musu wa'azi ga su a zaune ba taban ba wiwi din ba giyar ba makamin ba komai amma ku turo mutum ɗaya a cikin ku a wata sau ɗaya ya zo ya zauna da su awa ɗaya awa biyu ya koya musu ƙur'ani ya koya musu ahalari da kawa'idi ya koya musu hadisi babu kuna jin cewa Allah bai zai tambaye mu akan wannan ba yanzu a cikin attajiran mu masu kuɗin mu yanzu ba za ka iya sponsorin yaro ka rinka ba shi dubu goma a wata ka ce je duk sati sau ɗaya ba ba za ka iya ba yanzu duk ƙungiyoyin nan da ake da su duk taimako da suke nema yanzu duk ƙungiyoyin nan da suke wa'azi yanzu su a wa'azinsu su ba su san cewa akwai hakkin gidajen kurkukun na akan su ba saboda Allah to me amfanin wa'azi da waɗannan bara a je a taimaka musu agaza musu ba wani zai zo ko fatiya bai iya ba yanzu irin gidan tulan nan ce mana suka yi wallahi malam mu abinda muka fi so ilimi wani yaro ya ce malam yau shekara ta takwas a gidan nan takwas ya ce saura mun wata uku alhamdulillah na fita amma abin da yake bakanta mana ya ce wallahi malam za mu zo mu buɗe wani littafi ko ƙur'ani mu buɗe wata aya muna so mu san fassararta me take nufi ya ce duk gidan nan za mu zaga kowa zai ce wallahi bai san me ma'anarta ba sai a ce sai dai a jira in bakin malamai sun zo Allah ya kawo su ko wani zai fita a rubuta masa a ce zai tambaye me ma'ana wannan aya yau din nan suka gaya mana wato abin da nake so na ce da ku duk yawon wa'azin da muke da wa'azukan da muke fa muna fa da rauni akwai buƙatar 'yan kurkukun nan a taimake su idan kuka gyara su a gidan kurkukun shine za su dawo mutanen kirki ba za su ci gaba da sata da fashi da makami ba kuma kar ku manta ba wai duk wanda ya je gidan kurkuku ne ya zama mutumin banza ba akwai wanda rikicin gona ne ya hada shi da makocinsa ya kai shi ya daure akwai wanda musu suka yi da mai gidansa ya kai shi ya daure akwai wanda hanya ce ta hada shi da wani ya masa wani abu ba daidai ba kai shi ya daure akwai wanda harka ce ta kasuwa jari ya karye masa nauyin iyali ya sa jarinsa ya karye aka kai shi aka daure akwai mutanen arziki mutanen kirki malam a cikinsu an ce ma duk wanda aka kai shi gidan kurkuku ne barawo ko dan fashi ko dan kayalare ko dan daba ko mai haura gida ko kidnapper ko kaza akwai mutanen kirki a cikin su malam ba su da buƙatar mu je mu ziyarce su mu musu wa'azi mu faɗakar da su yanzu abin da zai baka tausayi sun rasa yadda za su yi cikin sana'ar da aka koya musu suke yi yanzu ga wani abu hannuna ka gan shi wannan fa itace ne katako ne aka yanke shi gashi nan sai aka nemi tsumma sai aka manne shi buhu suke samu irin buhu na siga buwa buhu siga dangwace buhun siminti buwa ko ashaka sai su je su yanke shi sai su ɗinke shi sai su mai da shi mafici kalli duba kaga mafici wai da su zauna zaman banza wannan da ka gani buhu ne wallahi sai aka yi mai dabara aka sa masa wannan wannan kuma katako ne yanzu wannan ka gan shi made in billiri ne made in billiri a a a correctional service ko center ka gan shi kaka ji iskar da nake ji kamar AC gashi kaga wannan jami'in yace wallahi malam wannan buhun ma mukan shiga gari neman sa ba mu da kudin da zamu siye shi tsohon buhu fa na siga wallahi masu kudin mu masu arzikin mu wallahi in ba ku taimaki musulunci ba sai Allah ya tambaye ku yanzu ka duba malam wannan abin suke sai su yi shi sai su har hada sai a kai shi kasuwannin ƙauye mata yarinya ba ƙauya in za a aurar da ita sai a sai mata wannan a haɗa mata da kayan aurenta sai tafi da shi wurin mijinta yana cin abinci tana tana joɗani nanuni joɗani tana ta babatawa to ka gan shi haka a gidan haka a gidan a gidan a gidan kurkukun cam shi ma suka ce mana malam wannan kadai shi muke iya yi na sana'a wannan kadai ka gan shi buhu ne yanzu dan Allah ba za ka yi za ka je ka sai buhunan tsofaffin buhunan siga guda ɗari ka kai musu ba ka haɗa musu jari da wannan katakon ba za ka yi kai musu ba su je su sayar da shi naira ɗari ɗari biyu a kasuwar ƙauye suka ce malam in muka sayar da su a kasuwar ƙauye sai mu dawo mu daɗa sayan bunan sai mu zo mu sake wannan yanzu ɗan fursa ne yake ka ɗaya na billiri su ne suka fi kowa gidan kurkukun billiri su suka fi kowa ƙoƙarin sana'a ga wani takalmi nan ka gan shi made in gidan kurkukun billiri kenan made in gidan kurkukun billiri yanzu wannan yaran ku ne da aka daure wanda aka kama su suka yi wannan gashi nan yanzu wannan ina laifi aka yi shi kasuwar kauye zai sayo yanzu da yawa to kaji wani cewa ya ma har nan ciki ma ana saya to in dai takaice muku zance ni kaina yanzu da nake wannan wa'azin wato bayan na gama musu wa'azi ne aka ce malam ai kai ma kamata ka rinka daura wannan takalmin ni ma aka dan jeho mun wannan aka ce gashi nan wannan naka ne wannan ma daga gidan kurkukun bille suna tukwane suna dinkin hula mai tsada mai kyau suna yin kujerar zama suna yin abin da ya shafi me morning fresh suna shamfu na mata na wankin kai suna man shafawa duk abin liri suna tukunyar alminiyar suna jaka ta ratayawa ta mata yawanci yaran nan naku yan matan nan yar buduro buduro ta ƙauyen can ba sai na faɗi sunan ba amma dai zan faɗi sunan ƙauyen mu jauro tukur yar ƙauyen jauro tukur ba mamaki a ɗaura mata jakar da aka yi ta a gidan kurkukun billiri a kai ta gidan aurenta da shi mai kyau da ka lafiyayya abin da ya burge ni a cikin gidajen nan na ji daɗi kwarai da gaske baran manta da shugaban gidan kurkukun ɓilliri malam su me sunansa Christopher eh oh Christopher Peter Jen exactly wannan mutumin ya yi ƙoƙari wanda muka gayyace shi bara ya zo nan kai christopher peter jen hasken aku wanda aka ba shi sarauta mai girma sarkin aku ya ba shi kuma ya ba shi ya ba shi sarauta wallahi ya taimaka wa mutanen nan sosai yanzu kaga cikin taimakon da Allah ya masa ya daga shi yanzu shine mai rike da gidan kurkuku na kuje a Abuja ka duba daga billiri ya tafi kuje saboda ya taimaki ayan mutane dan haka yayi kokari dole mu yi appreciating kokarin sa me ya kamata musu waɗannan suna buƙatar agaji a kai musu tallafi a ba su ƙarfin jari don su ci gaba da koyon sana'a in ɗan fursu ne koyo sana'a bi zai zo ya ci gaba da sata ba idan ya koyi kafinta bi zai zo ya ci gaba da sata ba suna yin takalmi suna kaza suna ɗinkin riga aikin riga fa akwai teloli amma wallahi mala abin da zai baka mamaki gaba ɗaya gidan kurkuku keken ɗinki ƙwaya ɗaya ne mutum ɗari ya ina layi akan shi najira keken ɗinki yanzu mai kuɗinmu ba zai iya sayan keken ɗinki ya kawo ya ce a ƙara musu ba to akwai inda ko keken ɗinki yanzu irin gidan kurkukun sham da tula ko keken ɗinkin ma babu na can suka ce wallahi malam ko guduma da za mu koya wa yaranmu kafintanci babu guduma ɗaya babu malam ka duba yadda mutane suke alfaharin hawa mota alfaharin gina gida alfaharin auren jajayen mata alfaharin yawo a duniya alfaharin kaza alfaharin kaza amma ka duba malam ga abin aiki ga abin taimako wallahi wani gidan da muka je suka ce malam ba mu da wanda zai koya mana Allah ya ce annabi ya ce malam ba mu da wanda zai koya mana alwala na ce tabbas idan ba mu gyara wannan abun ba sai Allah ya kama mu wannan ko shakka babu dan Allah bai ce ka je ka kama wa'azi da lasfika a wuri kaza a wuri kaza waɗancan su su ba su da annabi ne su Qur'ani bai shafe su ba kuma sun ba da dama a ji ba su rufe kofa ba to ina kira ga kungiyoyi lalle ne ku shirya ku tura samarin ku matasa a rinka zo ana karantar da mutanen nan ina kira ga masu hali ku haɗa kai ga duk waɗanda suke da daman su je gidajen kurkukun nan su taimake su wallahi ku taimaka musu don mu samu mu samar da gyara mu yi da'awa a cikin gidajen kurkukun nan kar ku manta annabi yusuf ya zauna a kurkuku ya yi da'awa ya yi karantarwa a ciki kar ku manta shekul islam ibn taimiyya a cikin gidan kurkuku ya mutu kuma ya karantar da yan kurkuku kar ku manta gidan kurkuku fa kowa yana iya zuwa ba wanda baya iya zuwa dan ko a yau din sun nuno namu guri suka ce malam wannan ka ganshi kaga wannan ɗakin da ka ganshi garami na ce na gani ya ce to wannan in manyan mutane sun zo ne sai mu buɗe a nan sai mu garkama mutum sai mu ajiye shi a nan gurin shi kaɗai zai zauna daga shi sai aljanunsa ita fama ashe kowa yana iya shiga nawa ne malami yake shiga kurkuku nawa ne tsautsayi yake sa basara ke shiga kurkuku nawa ne jami'in gwamnati yake fada ya shiga kurkuku sau nawa ake kama mutum mai matsayi a je a kai shi kurkuku akwai wani wanda ya isa da ki kirji ya ce shi ba zai ya fi karfin kurkuku a Allah dai raba ka da tsautsayin shari'a kawai don haka wannan shine abin da muka tara a waɗannan gidaje na kurkuku kuma na isar da sako ne gare ku don ya zama amana hujja ta kare a kanku yanzu irin gidan kurkukun can kato da shi iya ganinka amma wallahi ba masallaci cikin abin da suka ce mana malam don Allah ka taimaka mana da inda za mu zo mu yi sallah don Allah ba mu da inda za mu yi sallah kwata-kwata na billiri akwai masallacin amma ko sallah ya ɗaya babu ba shimfiɗa haka suke sallah a tsandauri na tula ba malamin da zai koyar kwata-kwata suka ce wallahi sai mu share shekara ba wanda ya tsallako ya kan dutsen nan haka muke ta fama to kun ji halin da gidajen kurkuku suke ci Allah ka shaida ni dai bako ne daman zuwa nake daga shekara sai shekara na kuma je na jangalo muku don haka kuma na nuna muku hanya sai ku dora ku ci gaba da yi idan kun ji Allah zai ba ku nasara in kun yi in ba ku yi ba kuma ina jin yaran nan ƙanana masu ce Allahu akbar din nan za su yi zuciya su za su zo su riƙe wannan aikin abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu